بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar yau muna sha ɗaya ga watan sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da hudu ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke gabatar da karatu a cikin littafin ishratun nisa' واللفر الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na hudu a cikin jerin jere karatu wannan littafi mun fara karatu a babin da malam ya ware yake mana magana game da hubbun rajuli بعض نسائه أكثر من بعض hukuncin mutum ya so wani bangare na matansa fiye da wasu haka ai yana faruwa ko yawwa amma sai dai kamar yadda muka sharhi a baya muka ce mahabba ce alqalbiyya mahabba ce ta me ta zuciya ba wai wajen kaso da ba da cefane da adalci wajen abin da ya shafi rabon kwana ko wani abu makamancin wannan ba Allah madaukakin sarki ya samu dace mun karanta hadisi na shida hadisin da aka rawaito mana daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda uwar mu'mini mun karanta wannan hadisi sannan mun karanta hadisi na bakwai wanda shi ma riwaya ce irin wancan kamar yadda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito ta kuma al'imamul bukhari da muslim duk sun fitar da wannan hadithi da imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa da imamu abu dawud a cikin assunan da sauran ainihin wato malaman hadithi yau za mu tashi a hadithi na takwas haka ne malin yace qala akhbarana muhammad ibn rafi' an-nisaburi thiqatun ma'mun qala حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إمام النسائي يتي ما لم يبام لاباري شين محمد ابن رافع النيسابوري ثقة مأمون أمن تتشيني كومتني يردجي أو لما لمي الله يجيك أنسى قال حدثنا عبد الرزاق شكم يتي عبد الرزاق يا بام لاباري الصنعاني عن معمر شيكم يرويته لك معمر ابن راشد عن الزهري شيكم لك محمد ابن شهاب الزهري عن عروة شيكم يرويته لك عروة ابن الزبير ابن العوام لن واجنا لن أسماء بنت أبي بكر الله يقارمت يده عن عائشة shi kuma ya rawaito daga nana Aisha ummul mu'minina Allah ya kara mata yadda masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalat tace ijtama'na azwajun nabiy sallallahu alaihi wa sallam matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama suka taru suka yi meeting فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيسك أيكو دفاطمة إر منظن الله صلى الله عليه وسلم زواج منظن الله faƙulna laha suka ce da ita ki je ki faɗawa manzon Allah ki ce da shi inna nisa'aka lallai matanka wa zakara kalimatan ma'anaha suka ambaci wata kalma ko ya ambaci wata kalma wadda ma'anarta yunshidnaka al'adla fi ibnati abi quhafa suna kiranka da babban murya cewa ka yi adalci tsakaninta da ‘yar abu ƙuhafa ita cewa ce aisha Allah ya ƙara mata yadda ƙalat ta ce fadakhalat alan nabi sallallahu alaihi wasallam sina na fatima ta shigo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ta shigo wajensa وهو مع عائشة في مرضها الهالي منظن الله ينا تارد عائشة أتكن ما يفنت أتكن لكنت كما أتكن ما يفي قد اتدى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له سيتشيد شيء إن نساءك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة matanka ne suka aiko ni wajenka suna kiranka da babban murya kama je yunshidnaka al'adla suna kiranka da babban murya kai adalci tsakanin su da yar Abu Quhafa wajen soyayya ta zuciya ya zamto dukkanin mu kana son mu ikwali kada ka dinga fifita ta ko kada mutane su dinga fifita ta dan harakan ma ya faru duk wanda zai aika da wata kyauta gidan manzon Allah to ba a aikawa da wannan kyautan sai ranar girkin Aisha ranar kwanan Aisha sai kaga ana ta aiko da hadaya an san manzon Allah ranan da yake dakin ta yafi samun kwanciyar hankali yafi jin dadi yafi samun ainihin wato a abin nan annashuwa eh to kasan kuma idan aka yi ma kyauta kana cikin annashuwa yaya sai ya ƙara maka daɗi kan daɗi mun gane wannan ceto kaji suna kiranka da babban murya kan kai adalci game da ainihin wato ‘yar abu kuhafa a shi yau don matakka kaji kuna magana ta ce maka ka dai ji tsoron Allah ka dai ji tsoron Allah yawwa a dai adalci ni ne ban da adalci ni ne ban da adalci kamar da ya faru da wani wai shi babban abin da ke damun shi da matan shi wai kullum ta kace mishi wai wai kai adalci baka adalci wai shi wannan shi ke damun shi kaga rashin ilimi ne ko kuwa inda ya san wannan karatun aka gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah zai wannan maganar ai ba zai ba laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kaga wannan ya nuna maka cewa ashe su mata haka Allah ya halice su in akwai wani mutum saboda girmansa saboda kimarsa saboda darajarsa da Allah yi masa wanda bai kamata a ce mace ta daga makara ba wane ne manzon Allah ne babba dan babba dan gatan Allah min al-abi ahna wa bil ummi arhamu eh manzon Allah ya fi mahaifinka tausayinka ya fi mahaifiyarka jin kai gare ka sallallahu alaihi wasallam to ka duba amma sai da aka yi masa wannan ce to mu dai muna kiranka da babban murya ka yi adalci game da ‘yar abu kuhafa ‘yar abu bakirin faƙawala lahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita a tuhibbina ni fatima in tambaye ki mana ta ce i don allah ya tambaye kina suna kuwa kina ƙaunata kuwa faƙalat na'am ta ce ƙwarai ina ƙaunanka ya kai babana ƙala sai manzo Allah yake da ita fa'ahibbiha to ke ma ki ƙaunace ta in dai kina suna kina son farin ciki na kina son kwanciyar hankali na to ke ma ki ƙaunaci Aisha zance ya ƙare ko kuwa eh ai kaga daga wannan zancen ma bai kamata a ce an ƙara samun wani tashin tashina ba ko ma'ana dai duk abin da suka gaya miki kawai ki aji wannan zancen kishi ne kawai irin na mata kishi ne kama iyayen nan naki amma kina kaunata eh to shikenan ke ma ki kaunaci Aisha Allahu akbar qalat nana Fatima tace faraja'tu ilayhinna sai na koma zuwa gare su fa akhbartuhunna bima qala laha sai na fada musu abin da ya ainihin wato gaya sai ta fada musu abin da ya gaya mata fa qulna su ko sai suka ce innaki lam tasna'i shay'an to ai ke baki mana komi ba baki tsina na mana komi ba wannan zuwan naki ma da shi da babu shi ma duk daya na fata ban gane wannan i ah yo kai ko a aike ka wajen mahaifi ya gaya maka magana cewa kaso kaza shikenan abinda aka aiko ka dan kai magana akai ya ce maka kul sai ka ce to ai babu wallahi ba dai dan wani abu ba ka ƙara kai ƙarin bayani ai ba ka magana ƙarin bayani ce to ai baki tsina baki tsina na mana komai ba wannan zuwan naki baki mana komai a wurin sa ba farji'i ilaihi ki dai ƙara komawa wajen sa fa qalat sai ta ce wallahi da ce na rantse da Allah la arji'u ilaihi fiha abadan bazan ƙara komawa in yi masa magana game da lamarinta ba har abada ni da in yi magana akan Aisha har abada bazan ƙara ba wa kanat ibnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haqqan ai Fatima kuwa ita ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na gaske ina fata an gane me yasa tana kaunan babanta tana son farin cikin babanta tana son abin da babanta yake so mana yar manzon Allah ce ta gaskiya mun gane wannan fa arsalna zainab bint jahsh sai suka aikata zai sai suka aika zainab yar jahsh wanda mun yi bayanin ta a baya qalat aishatu sai na na aisha tace وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إتشي ما كوي واتشكي دين إيا قوغيا دني وجنون قونا دسوئيا كمنظن الله صلى الله عليه وسلم معنا باين عائشة با وتمي درجة دمنظن الله يبسو كمروا كما زينب وان دمنظن الله ينا جرم ماتا قصن قائدة إنك تشهد سافي أما زينك نمجي ba kai bane zaka zo na daki kana kana huhur hanci matan su zo daki su gaishe ka ba in sun yi haka sun kyauta amma ka'ida kai ne ya kamata ka bi su dakunan su ka je ka gaishe su bayan ka gaisa da uwar gida ka je kuma ka gaisa da ainihin wato sauran matan mun gane wannan ai eh eh to ai haka manzo Allah yake yi shiga yake a ai kaida ne na addini ai ba wanda ya kamata ai koye shi sai manzon Allah tashi yake yi ya shiga ɗakin wancan bayan sun gaisa sai ta dan dauko wani dan akushi da wani dan salad shi to ga wannan dan taba sai ki to masha Allah masha Allah manzon Allah sai ya zo na sai dan taba in yaji ɗakin wancan aka zo na gaisa ya an kwana lafiya ya gidan ba dai wata matsala ko ina fata yara sun tashi kalau ko to shikenan a'a ya aka yi na wancan bangon ya tsagi ya bata gaya min ba to in baka zuwa ɗakin fa kai kullum kana tarakakka ya za ka ka gane yadda take rayuwa da 'ya'yanta ya za ka gane zanin gado ya yage ya za ka gane ɗakin ba leda ya za ka gane yara suna fitsari ko tana ƙazanta a gyara ya za ka gane cewa yaya ake kulawa da yara wajen tarbiyya kun gane yanzu abin da yasa ake zuwa ɗakunan ba yadda za a yi ka miƙa wa mace ragaman abu kuma ka ce ba za ka dinga checkmating ba kana bibiya kana ganin me ke faruwa ne ke ya aka yi kaza ya faru ya aka yi kaza na ga ya yi kaza haka ya kamata mana sai ka gano ka gani hikimar yanzu yawwa sannan kuma kai ma za ta ƙara jin ƙaunarka a ranta cewa kana damuwa da al'amarinta ita mace fa ba wai yawan abincin da kake kawo gida bane ke damunta a wannan shirme ne irin na malam bahaushe a tambaye ta aji na taba na taba an an taba yin kwana tsaye ba a ci abinci ba gidan nan amma kawai ta dinga wani complain ai da in yi ma mata yawa kai gafara can mata ba kullum bane zai zama in suna samun ci da sha da tufafi wata wallahi kula wannan kawai da faɗa mata magana mai daɗi da nuna mata ka damu da ita kawai ka gama biyanta ko babu abinci mai kyau a gidanka za ta dinga yunkurawa tana yin wani abin da za a dinga samun abincin ana ci saboda me tana samun farin ciki da kuma kulawa ka zauna da mace ma ka ji menene matsalolinta ba karamin al'amari bane mai kyau amma galibin mu mazaje ba ma zama mu ji menene matsalolin matan nan ballantana mu gyara wannan dalilin yasa muka sanya wannan littafin muka ce mu karanta tunda akwai yara da suka auri yara kaga dole ne a dinga sasu a hanya ana nuna musu mu dattawa mu dinga nuna musu yadda ake zamantakewan aure ko kuwa eh da cewa mu ma akwai wasu a kanmu kuma eh ga su wali can suna kallon mu suna dariya irin mu ma mu nuna ba da sauran ku ne eh ga su alaji nan sergeant da ake ta abin nan Allah ya samu dace saboda haka jama'a wannan yana daga cikin abin da ya samu ka sanya wannan littafin ai a dinga bayani dalla dalla ka fahimci kurakuranka a zamantakewanka da iyalinka ka gyara ita ma idan akwai abin da za ta yi gyara akai ta yi gyara wannan shi yasa ake karanto irin waɗannan hadisai dan ayi bayani al'umma su ɗauki gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa to me ya faru tace ita ce kadai wacce take iya gogayya da ni a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi abi huwa wa ummi fa qalat sai tace inna azwajaka arsalani matanka ne suka aiko ni ai kun san dai ba dariya ta yi ba ko matanka ne suka aiko ni ai kai da kallon fuskanta ka san me ya kawo ta to me ya faru wa hunna yunshidnaka al'adla fi ibnati abi quhafa suna kiran ka da babban murya kan cewa kai adalci tsakanin su da Aisha yar abi quhafa thumma aqbalat alayya sannan sai ta juyo gare ni fashatamatni ta dinga faɗa min baƙaƙen maganganu mata ne asalin kalman ashatam shine zagi mun gane wannan amma ba ma san muna dingina magabata irin wannan kalmomin a ce ai zagi a sannan sai ta juyo gare ni ta kama me ta fara faɗa min baƙaƙen maganganu keke ɗin me yar yarinyinki da ke kina kallon kanki kamar wata tsiya ce to ke ba kowa ba kowa bace me kika fi mu kalle ni ne sama da ƙasa ki gani eh mata kenan bayin Allah ai wallahi an sani dai ba komai aka fi mu ba yawwa ba fi mu asali ba ai an san asalin mu ai kina wani jiji da kai har kina wani me da be da be ko ba ka bare ba wai misali ne dama faɗi kenan faɗi kenan gori dama ba wai zagi bane su suke irin na kin ci kaza kazanki dan kutumar kaza kaza a'a babu wannan zancen yawwa ba wannan bane ana maganan kishi ne irin na masu hankali na masu ilimi wa akalle mu da cewa dai ba a fi mu asali ba kuma ai an sani in ma maganan girki ne nan yake zuwa yake musanti a daki kin sani eh ga kamshi ga kaza ga kaza abinda baki da shi na kallon mutane kina wani abin nan ki bar gani yana wani abin nan za mu kwace miki shi yawwa ta dinga ma Aisha حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها كي sai tana yi ina kallon manzon Allah tana yi ina kallon manzon Allah gefen ido na gani shi kuma ya zai mata kenan eh ana ana fadan ne kai kana tsaye kana gani to kuma wai suka ce ke mi haka da Allah ke mi gafara da Allah kina abin nan yarinyan nan ba ta kula ki ayya sai ka ji kunya fadan ba ta ka bace ka'idar mata in suna abin su baka sa baki in za ka yi wa ɗaya faɗa ba a gaban ɗaya ba sai ka koma gefe tukuna sai dai ma wanda aka zo wajenta in an taka haƙinta ne ka ce in ta mai da ka ce in wance kenan zai kai dariya ai wance ma za ka ce ce to me zan ce ya shiru abinka baka ce yau ballantana a ce ka ci ko kuwa shi kenan ta ce sai na kalli manzon Allah ina satan kalle shi kamar yadda muka karanta a wancan hadisi ina jira in ga wai zai dan tanka mata kuwa zai ce mata wani abu kuwa ko ko idan na tashi mai da martani zai ce min bari tace hatta zanantu annahu la yakrahu an antasara minha sai da na gama kallon shi sai na lura ya kamata mace ki san wannan ki gane lokacin da miji abin da miji yake so da abin da baya so take sai na lura da kyau na gane cewa in na mai da martani ba zai ba zai ji haushi ba ba zai kuma kyamaci abin da nayi ba qalat tace okay fastaqbaltuha ni ma sai na fuskance ta falam albath aqhamtuha ban gushe ba ina mata zance ni ma ina ramawa ina ramawa ina faɗa mata baƙaƙen maganganu ina mata gori ni ma irin namu na mata an gane wannan ko har sai da na sa ta yi tsit ta yi shiru ta kasa ba da ansa a yo haka ne mana ai ka san wata macen tafi wata macen ko ka san baki baki ne amma bakin wata kamar riza yake shikenan lokacin da na gama nayi mata nayi mata nayi mata sai ta tsit ta yi shiru bakin ta ya mutu fa qala laha annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce ma wa Zainab innaha bulatu Abi Bakr eh ir Abu Bakar kenan mm kawai sai shiru abin shi ta ai kasan ba za ta shiru haka nan ba ita ma ko eh to ai manzo Allah sai faɗi wannan magana kawai sai ya shiru abin shi ma'ana ya san al'amarin sai na mata bai ce ke Zainabu wata irin mara mutunci bace ke ki zo haɗakin mata ki ce zaki mata kaza da kaza ai mata ne faɗin tsakanin su ne kyale su yi kayan su eh inda ya kamata ka ɗan checkmating wancan eh gaskiya ran da kike abin nan ji dadi ba kin ga dadi kin dan yi kaza amma kaza da bai dace amma dai a dabba hankali dai shikenan sai dai ka lallaba mata ne bayan Allah in kace za kai zafi to za a rabu sai bayan kuma an rabu dole kana ganin kana da wata matar kwana bi ka tarara gefe ka aika wani tace ba ta dawo din ba ka aika wance sai bukatar ta ya tashi a gidan akwai duk yin mace da ka sani akwai abin da ba wanda ke iya yi a gidan in ba ita ba wata in ta tashi da safe ta fi kowa iya ta share gida ta gyara ta gyara kicin da ake shara ta yi kaza ita wacce tana kwanci abinci a ɗaki ita kuma wancan in dai maganin kulawa ne da yara da tarbiyyar 'ya'ya da kulawa da abin da ya shafi kayan gida da tattala kayan miji to ta fi kowa iya ita kuma ita kuma wancan bata damu da wannan ba to kowace akwai ran da ka rasa wancan din kaga gida ya rikice ma suka ce kai kani ga Allah wance fa ashe ba karman fanti da shi a gidan nan ba sai kuma kaje ka kama yan murya to dai a dai hakuri wallahi abubuwan ne sai a hankali ka san al'amarin mata to aike kin ga kaza da kaza ce ba zan dawo din ba ba za ki dawo dan Allah ki hakuri ki dawo wani ma ya ce ni wallahi na fi karfin je gidan su ma ni wallahi in je in yi biko kai co baka cika namiji ba ai su mata wayo ake musu ran da ka tashi zuwa bikon suka cika ledarka da kaya ya dan kayan shayi da waye ka kai mahaifiyarta ce mama ga wannan a dan abin da nazo ne in dan duba lafiyar wance mm ita ma ban gama gaisa da maman ka dan ciro dan wani abu ka bayar tunan kayi shirin a koma kenan sai kuma ka koma kan ita asalin jagoran ita kan jirgin ce to wance ya gida ya kaza kaza lafiya kalau me lafiya lau ana maka wani mulki ce to ki shi daidai za ku ne dai a ɗan abin da kin san rayuwa ana zama zo mu zauna yanzu mu saba ni dai wallahi tun da kika bar gidan nan wallahi na rasa gane kaina hankali na a tashe ki wallahi kin san yadda kike da kaza da kaza da kaza da kaza to me yasa za ka yi kaza ka koyi banci to ki hakuri kin san dan adam da kuskure mm wallahi kin san ina bala'in kaulai ki wallahi kina faranta min rai wallahi musamman girkin nan naki wato in kin kawo shi ai tun daga ranan nan ai ban ƙara jin daɗi wani girki ba a duniya shikenan an yi dariya to shikenan shikenan wallahi ba dan halinka ba wallahi da ba zan kwace to ai wallahi ba da halin na ba dai hakuri alallaba haka ake jama'a shi zama dan siyasa ne amma ka ɗibi abin nan ka je kana harjaji to in ba za ki dawon ba ki je ki ta zama yawwa ni ba zan ƙara binki ba dama ehe kaza ayya ba haka ake ba jama'a in dai manzon Allah zai lallaba ya bi mata a hankali waye kai eh manzo Allah haka ya faɗa mana ce su dama khuliqna min dhila'in a'waj an halicce su daga ƙashin haƙarƙari kuma wanda yafi kowanne malƙwasa in zahabta tuqim in zahabta tuqimaha in ka je zaka zaka miƙar da ita kasartaha sai ka karya ta manzon Allah ya ce wa kasruha talaquha karya ta shine ka sake ta arabu eh wa in taraktaha in kuma ka batta haka to tamatta'ta biha wa biha iwaj ka ji shi gaba da jin dadin ka da ita da lankwasarta haka zaka batta nan gani nan bari so jama'a ya kamata mu fahimci cewa akwai wasu irin ɗabi'u da halaye na mata wanda ba sa canzawa ɗabi'a ce ta halitta sai dai a ɗan yi manejin kawai a ɗan gyaggyara a ɗan yi wasu abu amma maganan a canza gaba ɗaya ba zai yiwu ba Allah ka shiryar da mu Allah ka sa mu dace me ya faru walam ara imra'atan akthara khairan sai na Aisha ta cigaba da bayani ta ce kun gani ban taɓa ganin wata mace mai yawan alheri ba wala akthara sadaqatan ban taɓa ganin wata mace mai yawan sadaka ba wa awsal li rahimin ban taɓa ganin mace mai yawan sada zumunci ba wa abdhala li nafsiha fi kulli shay'in yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla min zainaba ban taɓa ganin macen da ke bayar da wani abu na kyauta ko na sadaka ba ga kanta dan neman lada da neman kusanci zuwa ga Allah mabuwayi maɗaukaki ba kamar Zainabu ban taɓa ganin mace mai wannan alherin ba ma ada sauratan min haddin kana fiha kawai in banda ɗan abu ƙwaya ɗaya na saurin fushi da saurin fasata wanda take da shi tushaku fi halfai'atu wanda shi ma ɗin baya daɗewa da ta yi fushi nan da nan take sauka a ci gaba da mu'amala kamar yau da gobe ina fata an gane wannan kaga adalci kenan na matan baya na mata na dauri amma ke baki taba fadin alherin abokin zaman ki ba taimiki kaza taimiki kaza amma baki fadi kada ki zamto mai binni alkhairi mai yada sharri a'a ki zamto bayin zalika sabila in an saba miki an saba miki in kuma an miki alkhairi kin san mace da alkhairi to ki yi haƙuri ki faɗi alkhairinta ke ma in kina son ki samu kyakkyawan yabo a wurin mutane kenan dan kamata dinu tudan kamar yadda kai wa mutane haka za a sakanka maka Allah ka shiryar da mu wannan hadisi hadisi ne sahihi kuma a takhriji shi ya gabata a baya ko wanda Imam Abdul Razzaq ya rawaito wannan hadisi daga ma'amar ibn rashid kamar yadda muka ji sannan kuma har zuwa kan na Aisha Allah ya kara mata yadda qala abu abdurrahman abu abdurrahman yace hadha khata'un wannan hadisin kuskure ne was sawabu alladhi qablahu hadisin da yafi dacewa shine hadisin da ya gabata ai kun gonce yafi yawan bayanai kamar yadda muka ainihin wato karanta shi التاسع حديث نترى قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ina gani wannan hadisin baya bukatar wani karin ta'aliki ko eh tunda wancan hadisin da muka karanta mun yi bayanin cewa ashe ya halatta danka ya shiga ɗakin ka ya same ka kai da matarka akan gado kuna lilliba cikin mayafi ba laifi bane baka saba wa Allah ba danka ne yarka ce ba matsala na fata mun gane wannan ba wani laifi a cikin wannan kada ka ce to ai kai ba za ka bude daki ba saboda kaza ai yaran na marasa kunya nana Fatima ta je ta sami manzon Allah a dakin sa shi da matarsa akan gado kuma a cikin mayafi ba ce wannan an yi me an yi rashin kunya ko wani abu ba ina irin su Abdul Jabbar ne sai su ce maka to ai kaga wannan cin mutuncin annabi ne dan me za a ce manzo Allah yana kwanciya da matan shi ai an ce manzo Allah yayi kaza kenan kaga wannan ya zama shi yake so ya zagi manzo Allah yanzu anan ko kuwa jama'a yarka da ka haifa a cikinka wacce har abada ba za ta halatta gare ka aure ta ba me matsala a ciki kuma suna daga cikin wanda aka halatta musu su shiga gidanka a kowane yaushe a kowane irin yanayi in dai sun nemi izini aka ba su izini su shigo shikenan mun gane wannan ko jama'a sannan har ila yau a wannan hadisin mun koyi cewa ashe mata ba sa rabo da ceci ku ci a tsakaninsu kuma baka isa ka cire wannan abin ka ce za a ji zama Allah mai lafiya ba akwai zaman haɗin kai akwai zaman haɗin baki mata bayan Allah sun san abin da nake nufi anan an gani kuma duk da haɗin kan da ka gani tsakaninsu ɗin nan dole wancan tana dan ganin wancan da dan wani abu wancan ma tana ganin wancan dan wani abu halittar su ne haka rayuwarsu take kada idan wancan ta dan kawo kowar bi kace ke dai ba shi da godiyar Allah kai ta mata fada kai zafi a'a su ɗan alallaba ne ha ba wancan to ba damuwa ne duk tana dan matsalanta ne amma dai ya kamata ki darka mata uzuri ne saboda kaza da kaza da kaza kai naka kokarin ka gyara ne ba ka bata ba jama'a mun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na gaba shine jama'a mu koya daga wannan hadifin kul ka yadda matanka na faɗa ka shiga kuma ka zaɓi one party ko dai kana fatin amarya ko dai kana fatin uwar gida ba ruwanka dole ka zama neutral kai naka na gyara ne kun ga yana nan wacce aka taka haƙinta aka shigo ɗakinta me yace ce yar abubakar kenan eh kai ba laifi an zo ka ce yar malam musa kenan ai ba dama ne suka shiru abinka me kake yi da ba dama ka ce a ni kawai na faɗa cewa yar malam musa ne wani mahaifinta ne ba ta yi wannan ba ka yi wancan to tana fita kuma ce ka gani ko tsoro ma kake ji kamar da martani wai ana ma tambaye kama kana cewa na ce to ki ya haƙuri ka shiri ai ta yi zafi na ga ta fi shi da yawa ne shi yasa eh Allah ya samu gane karatun jama'a muna fahimta to su zamantakewa da mata jama'a dan siyasa ne magana wai ka ce wai kai zaka dau zafi kai kaza da kaza ni wallahi bazan a kai ka zama mai mai kaushin hali kenan mai kaushin zuciya ba a san mutum ya zamto haka manzon Allah mai taushin zuciya ne aiko yafi kowa taushi walau kunta faddan غليظ القلب لم فضوا min حولك inda ka zamto mai kaushin mu'amala mai kaushin zuciya da duk sabai sun tarwa sun baka an gani amma kullum kowa neman manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a inda manzon Allah yake Allah ya madaukakin sarki ya datar da mu الحديث التاسع قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام النسائي أبو عبد الرحمن يجي مالم إسماعيل ابن مسعود يا بام الأباري شيكما دقا بشر ابن المفضل قال يجي شعبة ابن الحجاج يا بام الأباري شيكما دقا عمرو ابن مرة shi kuma daga murra shi kuma murra daga cikin tabi'ai ya rawaito wannan hadisi daga Abu Musa Allah ya kara mishi yadda waye asalin sunan Abu Musa Abu Musa al-Ash'ari waye asalin sunansa al-Kufi ne yake shi kullun amma yau ma yau kuma yana kusani shi sunan shi wane ne Abdullahi ibn Qais Abdullahi ibn Qais sunansa kenan wannan sahabin jama'a sahabi ne mai daraja yana daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa iya rera karatun alkur'ani shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin dare yana yawo cikin garin Madina yana zuwa gidan sahabai ɗaya bayan ɗaya ji mai tsayuwar dare da wanda baya tsayuwar dare shugaba na ƙwarai kenan eh manzala yana ran gadi cikin dare sai ya je gidan Abu Musa sai ji Abu Musa yana kiyamul layli yana tarira karatun alqur'ani yana tarira karatun alqur'ani da asbahi bayan an yi sallan asbahi yace ai jiya da daddare naji muryar karatunka da kake karatu a gidanka manzo Allah ya ce mishi laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud Allah ya baka dadin murya irin dadin muryan annabi dauda wajen karatun alqur'ani sai ce manzo Allah haka ne manzo Allah manzo Allah ya ce kwarai kuwa yace manzo Allah wayo ai baka ji ba inda na san kana nan da na tsantsara ma karatun nan tsantsarawa a nan malamai suka ce ashe wanda ya fi kamata ashe ya halatta malami ya yabi ɗaya daga cikin ɗalibansa saboda tubaiwa da Allah yi masa shi ma ɗalibin babu inda ya kamata ya karatu mafi kyawu a ji daɗin karatun nan kamar gaban malaminsa amma ni ya zo gaban malami ya dinga kushe baki kenan wai shi saboda yana jin tsoron kada ya kuskure to a ina za a gyara maka ko ko sai ka je wani wurin ne an ce maka kaza baka yi daidai baka yi ta harjaji wallahi tallahi na karanta a gaban malam wane bai ma mun gyara ba to ka kunshe baki ko kuwa bai ji abin da ka faɗa daidai ba Abu Musa ke mutumin kirki ne a cikin sahabban manzon Allah Allah ya ƙara mishi yadda ka san al-ash'ariyun har hadisai suka zo daga fadlan ash'ariyawa su ne mutanen ƙasar Yaman su yadda suke yi yanzu yadda muke a masallacin nan kawai in na duba aljihuna ban da ko sisi malam khalid yana dubu ɗaya alaji yana ɗari biyar ko misali mu ce malam ladan yana dubu ashirin yanzu abin da za a yi kawai shi kenan sai to kai kawo naka kai kawo naka sai a haɗa kuɗin gaba ɗaya a wuri guda sai a raba daidai wa daida kowa ya samu eh suna da wannan karamci sai a raba kuɗin daidai wa daida in ya kama dubu uku uku ne sai to jama'a kowa ya haƙuri da dubu uku uku a ji a ɗan yi cefani a ɗan gyara mu haka muke a yau na allah ma mun cinye ballantana na jama'a kai allah ya kiyaye allah mai zamani shi yasa aka ce duk yadda za ka yi ba ka isa ka kamo sahabin annabi ba ai bindin raƙumi ya yi nesa da ƙasa ko kuwa allah ya ƙara musu yadda ai wannan zamanin namu da kuɗi mana lakiyayi ƙala anin nabi sallallahu alaihi wasallama ƙala daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fadlu aisha ta'ala nisa falalar aisha akan sauran matan duniya rankata kaf ka fadli faridi ala sa'iri ta'am kaman falalar fatan nama ne akan sauran dukkanin abinci eh wa ya faɗi wannan magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fa ya faɗi wannan magana saboda wani abu ne ya nuna maka fadlan da aisha ce da shi ne sai malamai suka dinga sharhohi suka dinga ƙarin bayani ƙarin bayani game da wannan hadisin bayanai ko masu gamsarwa masu kama jiki jama'a aka ce wai to me ake nufi da wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan yana nuna maka cewa yadda a wurin larabawa babu wani abincin da ya kai atharid daɗi ko to duk cikin matan duniya ba wacce ta kai aisha daɗi na zamantakewa da kyautatawa da ƙawa da iya ado da iya sanya turare da iya ji da miji da iya kulawa da shi da iya mai shagwaba kazan shugaba shi ma fa wani rukuni ne fa na so eh wata za nan kawai gingirin gim kullum kun mu'amala da kai kaza kaza dan shugaban zaki dake dan kwanta a jikin shi ki dan lafi ki dan mishi duk babu wannan Allah ya kiyaye wallahi ta amari malam wata bata sai da za ta yi ba in ko mu maza muna son shugaban nan wallahi ana mana muna jin dadi ko kuwa wali na'am eh o ta kake cewa ku eh in kin nuna miki zuwa wai kai ba haushi kaga wannan fatawa ce hausawiya eh fatawar fatawar ba haushi kenan cewa in kin nuna miki so da yawa zaki sha wuya a wurin sa in ya fi miskina san shi da yawa eh amma yadda su alaji suke shan soyayya irin wannan mala ai wato al'amarin sai wanda ya gani Allah ya kara lafiya in haka ake yi jama'a ana ana na ana dan abubuwa to sai kai ma kana wanjin da ai to ke menene kuma kaza kaza ne to shikenan to shikenan eh kin dan buga babu sai ki zo ki dan irin na yara sai ma ki dan buga shagaban ki ki dan makali a jikin shi wallahi ni ta menene kuma haka wallahi ni kaza kaza ne kuma shikenan a'a to kawo dole ka motsa kai kuma aiko eh to an yi maka abin da ya kamata an nuna ma kauna an nuna maka su wato irin wannan abin jama'a yana jin zuciyar namiji je na ƙara kaunar matar shi kawai mutum yana zuci kadai sai ga ya dariya wanda lafiya ranar tunan wani abu ne kai dai bari kawai eh bari shiga gida ta tuka ana zuwa ana hira kuma yayi bari dan je gida dai ana zuwa eh ya tuna zai je gida yana shiga za dan mai sallama ce to ya aka yi ne da gangan ma zai dai wani abu a dan mishi gaba ni wallahi kaza kaza ka to ki hakuri ya hakuri ban aba yan lilita kai ma irin sharbin da kai wannan kamanta kai ma an maka me haka dallaka mota karamin yarinya da Allah dallacin to ake ka zama kuma soko kenan ko me za a kira ka ba za a kira ka soko ba sai dai a ce me za a ce kenan a'a ka zama hutsu ka zama hutsu ko hutsu yake cewa ko hutsu ka zama hutsu kenan kai ba a magwaninta ita mace haka ne ko ta sa kayan bai maka yadda kai kake so irin a ce kai wance wai yaushe aka siyo kayan nan ba ka siyo su ba ni ne sai kayan da kuɗi na to ai na ga sun wani canza kala ne sun yi miki wani iri Allah sai a ɗan ƙara gyara maka eh kyautan da ba a yi maka ba abin da aka daɗe ba a ma'anin sai a yi maka saboda kaya ba kyautan wani lokaci ka ce abincin ko ba daɗi ka ce mm ce me ya faru abincin ma da ba daɗi ka ce taɓi ja a wurin kenan ai ni yau kam na ji abinci mai daɗi tana jin daɗi mata suna son a girmama su an gani Allah ya sa mu dace ku yi haƙuri muna ta faɗin abin ɓaro-ɓaro wani duk da kake ishara ba zai gane ba in ba a yi bayani dalla-dalla ba a fahimta karatun shi ma manzo Allah baya ɓoya bayani yake idan a gane ko Allah ya sa mu dace zaka jama'a kun ji fallar Aisha akan sauran mata gaba ɗaya kamar falalan abincin asarid ne asarid wani fatai ne ake yin shi amma na nama an gani ai kai daga jin ma maganan kamar a siyo naman tantakwashi malam naman rago mai kyau a yi mai a tafasa shi a yi farfesunsa a jajjaga shi sai a ɗan zuba ɗan gari ɗan kaɗan an gane ai da dukkanin abubuwan da ya kamata a sa magi a sa kaza a sa kore eh a sa time malam a sa kaza da kaza ga kaza da kaza ma ya ji ga kaza da kaza ya ji yadda kawai da ka ɗebo kawai nama ne za ka ga ya zama kaman wani wani dana sha malam eh kana ɗiba kana kaiwa baki na mm kun san nama shi aka ce sayyidu ta'ami ko allahmu sayyidu ta'ami eh shi nama shine shugaban abincin duniya gaba daya haka aka ce duk da hadisi ne amma hadisi ne mai rauni ba za mu jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko hadisi imamu ahmad sai dai ka ce an ce eh ba za ka jingina zuwa ga annabi ba amma kuma ai gaskiya ne tsakanin Allah ai nama wato wa ma adraka ma nama eh in kaji mutum yana magana shi da safe ai in dai bai samu kunun nan ya sha da kosai ba ai shi karyawa bai kai ba wallahi malam kawai bai samu bane wallahi malam ka gwada wata ranka kai masa farfesun kaza da madara ta ruwa ta gari ga wani ko ta gari ga wani dan farfesu a gefe ga wani dan biredin nan mai dan tsadan nan mai dan dadi eh ka kai mishi gani ka ce ga koko da kosan ga kuma wannan kaga wanne zai zaba a'a babu ne kawai sai ya sauƙaƙa wa kansa yana ganin ya ce ma zai ɗauki wani rayuwar ba ma zai yi mishi ba to kawai eh let's use the available resources ko kuwa eh yana yin available resources kuma bawan Allah yana jin kwanciyar hankali ka san ba ya ce shan koko kwanciyar rai eh a wurin ne shi kuma cin kaza ma kwanciyar rai ko kuwa eh haka ne haka ne haka ne in ba ka da shi sai ka dawo rayuwa normal ran da aka samu kuma sai a dan haura dan ji daɗi a dan fantama eh amma galibi wasu gidajen su ba sa iya wannan in kana da 'ya'ya gida yana da wahala amma asusu ake jama'a kada 'ya'yanka su zamto makwaɗaita ko kwaɗayayyu duk gidan da suka je a ce ‘ya'yan wance a inda suka zo gida malam ba abin da aka za a ba su ba su ci ba ya zan matsala ya zama nama ya zama garib a gidanka ya zama bako daga shekara sai shekara daga karamar sallah sai babban sallah shi ma din ya samu wani lokaci jama'a farashin tsari ne kawai inda zaka tsara wa kanka duk watan duniya zaka sai wata ƴar kaza ko kaji kwaya biyu na 2500 nawa kenan dubu biyar wallahi malam ko yanka daya ka dan samu mai girma kowane yaro ya dan samu ya ci a bakinsa zai ji daɗi su ba ba bukatar su ci mai yawa su fanta ma suke ba amma a jin ranar aka sa kajin nan mana ana dafa za ga yara suna ta tsalle a gida eh eh ana dafa mana kaza sai ta manna mu a zamanin mu shinkafa ce eh duk ran laraba za a je a yuce fa ne mana a kawo kabakin nama saboda haka za ga ramuna ta tsalle da yamma muna muna ya Allah abu shinkafa ta wannan abun yi wallahi a zamanin kawai sai dai a taba ku tuwo kuna ta ci da abubuwa dai irin a yi ɗan malili a yi kaza a yi kunun bururu a gida irin abubuwa amma lokacin shinkafa tana daraja malam ba yanzu ba da shinkafin ma ta fi tuwon sauƙi yanzu me za ka ce a wurin yara ya fi indomi ko indomi ko taliya in ka ba yara wannan ana mana taliya eh jewa mata mana indomi da kwai da nama eh haka ne in an dan samu wani abu ya dan shigo jama'a sai a dan yalwata wa iyali za a ji dadi Allah kuma zai ƙara albarka a cikin abin da ake samu laka in aka yi magana kan atharid a wajen sauran al'ummu to sai ka kirfa a yanayin al'adarku wani abinci ne kowane abinci daraja kamar mu yanzu a ƙasar Hausa wani abinci ne fa kowane abinci daraja jama'a shinkafa ce dai ko amma da me a ce tuwon shinkafa da farfesu ko kuwa yauwa to kamar ka ce ne tuwon shinkafa da farfesu wanda shi ne shugaban abinci eh ga tuwon shinkafan ɗan kaɗan ga rabin kaza malam a gefe ya ɗan suno ga wani ɗan zoɓo rodo ga kuma ɗan shayi a gefe nan ka sha ka ɗan yi topping a ɗan hanjin ya ɗan sarara eh kaga wannan ai ba dama ne in kuma an samu wata 'yan madara wani ɗan yogurt a gefe mai ɗan sanyi to kaga fabiha wa ni'imat ni'ima ta shiga kenan saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mutane fadarwa ne na na aisha radiyallahu ta'ala anha al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa ƙadar ulama malamai suka ce abinda wannan yake nufi shine cewa ma'anahu anna farida min kulli ta'ami afdalu min al-maraqi abincin da yake farid na kowane irin abinci yafi duk wani abinci da za a yi duk wani taushe da za a yi duk wani me ake cewa ne me almarak me ake cewa ku tuna mana duk wani ɗan dabge da za a ɗan yi haka dai a yi abinci a ɗan sarka da wani abu to ya fi almarak an gane ya fi duk wani romo da za a ɗan yi amma dai abin da aka sa a cikin bai kai bai takara ya karya ba to a sarid ya fi wannan sai ce fa saridul lahmi afdalu min maraqi min maraqihi bila sarid farid ɗin da aka yi shi da nama ya fi farid ɗin da aka yi shi ba mene ba nama an gane wannan ko sai ce wa faridu ma la lahma fihi afdala min maraqihi kuma farid ɗin da babu nama a ciki ma don akwai wanda ake shi ko ba nama kamar waina ce ake yin ta ko wata gurasa haka ta ji mai ta ji kuli-kuli da sauran abubuwa ne haka mun gane wannan yawwa yace afdala min maraqihi shi ma yafi fiye da ainihin wato wani taushe da za a yi ko wani dage-dage wanda za a ainihin wato yi wal muradu bil fadilati naf'uhu abinda manzo Allah yake nufi da cewa yafi sauran abinci ma'ana yafi shi amfanarwa a jiki wa suhulatu masaghihi da kuma saukin hadiya haba malam ai in kana cin nama malam kana haɗiye shi da kake gini zaka ji wani farin ciki yana rahatsa zuciyanka ga taushi wajen kuma haɗiyar mun gane wannan ko jama'a sai malam yace walil tidhabi bihi da kuma jin dadin sa wa tayassuru tanawuluhu da kuma wa tawassuru tanawulihi da kuma saukin ci wa tamakkunil insani min akhdhi kifayatihi minhu bi sur'ah da kuma kokar da kuma yawan gamsar da mutum da sauri abinci ne wanda in ka ci shi ko dan yaya ka ci zaka ji ya gamsar da kai ai ka san wani in ka ta samu shi a kwanan abinci a gaba sai ka ga fari sai ya gaza en amma idan mai daɗi ne aka yi ya ci ya gamsar sai ya dan aje to wannan aje mun zuwa anjima sai ma yayi bayani ba kawai zai aje bai kawai da kai yara su su cinye ya ce a da Allah zo mana eh da Allah wannan naji na dan gamsu abin amma da Allah ki aje mu wannan ki aje saboda yara kada aje inda yara su gani eh kai karin bayani don wata bata gane sai to tunda ya koshi kenan ku yara ku zo ku cinye ku karasa kaga wani ya dawo sai yake ci da ku sai yake ci miki da kuka eh saboda bai ji dadi ba eh jama'a mun gane wannan ko malai yace wa ghairi zalika da wasu waɗannan فهو أفضل من المرء كله ومن سائر الأطعمة وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة إمام النووي يكتشوا أبني لأكيني في آنان كوي نانا عائشة تنال وتفللا تمسمم دا أمفاني دا كنت دهن كلم منظم الله دا إيا زمن تكيوا دا تبيئو نقري سمد دكا لنصورا ماتا دا كساني قبالا an gane kamar yadda farid yake da fifiko akan sauran nau'i na abinci an gane sai malam yace walaysa fi hadha tasrihun bi tafdilha ala maryama wa asiya wannan bayani yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fifita ta bane akan nana maryamu mahaifiyar annabi isa da kuma wa da kuma asiya bintu mazahim ko لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة أبن دعكي نفي نانا عائشة تاب صورا ما تونن الأمة توقوسو كان ما تونن الأمة لن وسسكي تشيوا أي بتكي خديدة فلا لا با إن منظر الله صلى الله عليه وسلم يا تبا يمتى إرن وانا تا تبا إرن أقرن كيشي تدن أي بتا نانا خديجة شو أنما تلقوه كانت وندا موالا إتا ta farka ta rasu amma ana kishi da ita yadda aka je na yawan maganarta sai kishi kuma ya shiga ce sai da manzon Allah ya kai wata guda kullun yazo gaishe a ake sai ya ce min ke wake san waye Khadija kuwa Khadija ta so ni lokacin da kowa ya ki ni ta taimake ni lokacin da kowa bai taimake ni ba ta bani ƴaƴa cikin kunan kaf ba ne ta bani da ta mun kaza tace sai ne da na sani ina ma da faɗi wannan maganar ba manzo Allah ya dinga yawa abincin kwan makauniya kullun yaje ɗakin sai ya ce mata ita fa Khadija da ke ganin ta nan kaza da kaza na faɗa ga da wannan musamman kawayen da za su zo gidan manzo Allah gaishe shi manzo Allah ya karrama su ya girmama su in aka yi wani abin ma daɗi a gidan ya sa a ɗiba a kai ma kawayen Khadija sallallahu alaihi wasallama manzon Allah baya manta alkhairi jama'a salawatu rabbi wa salamuhu alaihi bari mu karanta hadisi na gaba wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad dinsa haka nan al-imamu al-bukhari da muslim haka nan imamu tirmidhi haka nan shi kansa al-imamu an-nasa'i a cikin as-sunan as-sughra sannan da ibnu majah shi ma ya fitar da wannan hadisin ta wasu hanyoyin daban-daban حديث نقومكم الحديث العاشر قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن آه عن ابن أبي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة وأن حديثي ما لم يروي توشي ما لم علي ابن خشرم يا بام الأباري قال يتشيكم عيسى يا باش الأباري قال يتشيوا شيكم لك ابن أبي ذئب وأنا ببما لبن حديثيني الله تعالى يجي أنصب أشياء عن الحارث ابن عبد الرحمن دقى الحارث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة شيخ ما دقى أبو سل دقى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة شيخ ما دقى عائشة ألا قارة متهدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيل الله النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فضل عائشة على النساء فللر عائشة أكن دكر ماتا ka fadli tharid ala sa'iri ta'am kaman falalar abincin atharid ne akan me akan sauran abinci baki daya an gane wannan ko jama'a wannan shine hadisi na tara kuma wannan shine na goma ko wannan shine takhrijin wannan kuma hadisi din kamar yadda muka faɗa duka dai hadisi guda ɗaya ne kuma ainihin wato a wannan shine insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ci gaba da karatun isharatun nisa insha Allah oke yayi haka ne gobe akwai zama insha Allah ta'ala la'alla sai dai ko litini saboda yanayin yadda ainihin wato muke dan hutu sai mu dan ci riban lokacin insha Allah ta'ala abinda makaranta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka ba mu jagorori na ƙwarai ya Allah ka ɗauka musulunci da musulmi a ko'ina ka kaskantar da kafirci da kafirai zaben da muke fuskanta na gwamnoni Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka zaɓa mana shugabanni mafiya alkhairi waɗanda suke mu muke su waɗanda suke son mu muke son su Allah muna roƙonka ka dacar da mu da dacewarka ka sanya mu daga cikin bayanka na ƙware ka sanya mu cikin waɗanda kake son su kuma ka yarda da su Allah ka inganta mana ɗabi'unmu da halayenmu ka yi mana albarka a sana'o'inmu da ƴaƴayenmu da zuriyarmu Allah muna roƙonka ka yassare mana dukkanin abin da ya zanto mai tsanani wannan tsanani muke fama da shi na rashin kash a gari Allah ta'ala ka kawo mana sauƙinsa Allah ka samu wanye lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka ka zaba ka zaba mana mafiya alkhairin cikin mu a matsayin jagororin mu na shugaban ƙasa da aka gama kuma Allah muna roƙonka Allah kai kamu da hannunsa Allah ka bashi abokanan aiki na ƙwarai ya Allah ka azurta shi da abokanan aiki na ƙwarai mashawarta na gari Allah ka taimake shi akan wannan nauyi da ka daura masa ka bashi ikon saukewa kai masa jagoranci Allah ka hana shi yin kabilanci Allah ka hana shi son zuciya Allah ka sanya duk abin da zai yi ka jagorantar da shi zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi ka kimsa masa wannan a zuciyarsa da tausayin talakawa da kawo abin da zai zanto alkhairi ne samun sauki a gare mu na rayuwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh